suka sami ilimin sihiri ilimin tsafi a ciki suka ce shaidanin da suka ce da mutanen inda ma malaka kun bi haza ai daman da amfani da tsafi ne a jar sulaimanu ya mallake ku wata allah muru wannan ya sa mutane suka koma koyan ilimin tsafin daga tattaɓe da tattafan annabawansu عنهم تقع بنسكة كربانة جاريسو الدار صلى إلى الهجاز هر قانا أتاشي أقانا أتاشي ilimin nan na tsafi ya kai ga ƙasar hijab ya zama a ƙasar hijab ma an samu wanda suka koyi ilimin tsafin nan yi umilu na hu sun kasance suna amfani da shi wa kanu yi umilu na hu sun kasance suna amfani da shi a bukatunsu yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kwanan muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya a wato ya ambata ka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci annabi Sulaiman a cikin annabawa sai yahudawa suka ce Allah ya la'ance su ku dubi wannan da yake shi annabi ne ga shi yana ambatan annabi Sulaiman a cikin annabawa ai annabi Sulaiman ba abin da ya ce tsafi ai ba na bane matsafi ne wani tabaraka ta'ala ya faɗa ta bari asan dan kubutarwa ga annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ai annabi Sulaiman ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam bai kafirta ba ai na mai amalin sirra bai aikata tsafi ba domin tsafi kafirci ne ba shi tsafi kafirci ne wanda ya kudurce tsafi shi ma ya kafirta wanda ya tafi akan cewa a tsafi kafirin shi ma ya kafirta wa mu'allimuhu mai koyar da shi kafirin shi ma ya kafirta ibn al-arabi ne ya faɗi wannan a cikin littafin sa ahkamul qur'ani ba wato ibn al-arabi ɗaya daga cikin manyan malaman alƙali iyar ne ashba wanda yake kuma ya riga shi rasuwa ne da shekara ɗaya shekara ɗaya ce kawai tsakanin su ibn arabi ya wafati 543 shi ko alƙali iyar ya wafati 544 ya wafati 544 to kuma wato ya girme shi da shekaru takwas ya gere shi da shekaru takwas sai alkali iya ibnu arabi ya gere alkali iya da shekaru takwas da shi an haife shi ɗari hudu da sittin da takwas sai ku alkali iya ɗari hudu da saba'in da shida shi ya sa haife shi daɗewa kaɗan a duniya don shi ya yi saba'in da biyar shi ku alkali iya ya yi shekaru sittin da takwas ne a duniya to wa gane bai rawi bai rawi ya faɗa
وما يستعان في تحصيله shi ne abinda ake neman ah, taimako بالتقرب a cikin tabbatar da shi da neman ibada don ibada zuwa shekaru bai rawi yake alamar tsari shi ne abu ne da za a yi a ringa kiran wasu shekaru cewa su zo su taimaka Eh, a ringa kiran aljani akan ya taimaka ko a ringa kiran shaitani akan ya taimaka akan wata bukata to dai abin da yake irin wannan tsafi ne وقال الحازم hazin yace ليتقد تأثيره wanda ya ɗauka cewa tsafi yana tasiri shi da kansa كفر to sai a ce ya kafirta ولله idan ko bai ɗauka cewa a b- ta a sihirin nan tsafin nan yana tasiri da kansa ba وهو كبيرة to ya aikata shi ko ya za ya koya wannan babban zunubi ne انتهى wannan ya kare قال بعض العلماء a malamai da yawa suka ce ai koyan tsafin akalla in ma bai zama kafirki ba to zai zama babban zunubi a tsaya ma a koya amma razi daga cikin gaggan malamai na musulunci yake a yanzu za a koya ne ba don a yi ba amma don ya zamo an fi ƙarfin masu yinsa a san gishirin da take wannan ai ba laifi ba ne نعم yadda aka ce a rabtu sharra la li sharri la tilli tawakkihi wa man la ya'rifu sharra minan nasi ya kafihi a rabtu sharra na san sharri la li sharri ba wajen in sharrin ba na san duk wanda wani ashirari yake sharrinsa amma ba na san haka ba ne idan ina son in sharrin lakin li tawakkihi sai dai dan in kare kaina daga sharrin duk wani ashirari me yasa man la ya'rifu sharra minan nas ai duk wanda bai iya sharri ba a cikin mutane ya kafi to ya fada a ciki shi an masa shi an masa to قال بعض nashin malamai ce ما كان من الحواس للأكل abin da yake na fa'idoji na bishiya a ce in an haɗa saiwar wannan bishiya da saiwar wannan bishiya an sa an sha ko an an nika an shafa za a samu kaza ko zai fa'ida kaza وغيرها ko abin wani bishiyoyi أو من آية القرآن kamar a ce in an haɗa kanwa da wani abu a ce shi ma zai ba da kaza ko ko abin da aka yi daga ayoyin ƙur'ani ليس لكفر a to wannan ba kafirci bane wannan gaba ɗaya ba za ta yi ba a ce kafirci bane لكن يحرم ما يضر sai dai sai an da za a cuci mutane ba daidai bane haramun ne ko da da ayar qur'ani ne ko qur'ani za a karanta da nufin a cuci mutane ai an yi haramun أو يغير ko عقوله ko abin da zai jirkita hankulan mutane نعم وقال wa qala ibn al-arabi ibn arabi yace من أنواع السجن yana daga nau'o'in tsafi wanda ake yi don a haraba tsakanin mace da mijinta ومنه ما- ما يجمع بين- بينهما akwai a cikinsa kuma a cikin tsafi wanda za a yi don a haɗa tsakaninsu نعم wacce lahu ma kufur a shi ibn arabi ya ce kowanne a cikin wannan kafirci ne da wanda za a yi na araba din da wanda za a yi na a haɗa din duk kafirci ne amma inda ya gabata a baya zancen wancan malamin na cewa duk dai abin da za a yi a cuci mutane haramun ne amma abin da za a yi ba don a cuci mutane ba ta wannan ai ba zai zamo haramun ba balle ma har a ce ya zan kafirci ya wanda matakar dai za a yi ne ba don a cuci kowa ba kuma wato da abin da aka faɗa ne a baya da ayoyi ne na ƙur'ani ko da bishiyoyi to wannan ba za a ce ya zamo haramun ba ballantana har a ce ya kai ga kafirci to walakin na shayaɗina sai dai shaiɗanu kafaro su ne suka kafirce su suka kafirce da su imanihim da suke amfani da tsafin hala kaunihim halin zama wasu yu'allimunan nasa sera suna koya mutane tsafi igwa'an dan batarwa wa illalan da batarwa ko yaushe shaidan Allah Allah yake dan adam ya ƙara bata wai yu'allimunahum suna sanar da su shaytanin suna sanar da mutane ma unzila abinda aka saukar alal malaka ne zuwa mala'iku guda biyu wani himahu abinda aka musu ilhamar samina suhiri daga tsafi au nau'in minhu agama akawa ko wani nau'i ne na tsafi wanda yake mai karfi ya fi duk wanda aka faɗa ma a baya bai babina a ƙasar bali baladu wani gari ne fi tsawarin iraki a ƙauyukan iraki haruta wa maruta wato wannan alfu bayani ne daga malakai ne mala'ikun da aka faɗa su ne haruta da maruta bayanun lil malakai ne bayani ne ga malakai ne ɗin da aka ambata a baya unzila haruta da maruta an saukar da su zuwa duniya lita alimin sihiri don su koyar da tsafi ibtila min Allah linnas dan Allah ya jarrabu mutane a gwada a ga waye in ya san abu bata ne zai raba shi da Allah to komai ma zai cimma ta fuskar wannan kalewa zai matuƙa zai abu zai raba bawa da Allah waye kuma shi ba ruwansa amfanin da zai samu yake duba shi yasa bai damu da cewa abu ya raba shi da Allah ba matuƙar dai zai amfana matuƙar dai zai amfana shi ai shi kenan matuƙar duniyar sa za ta kai to ai dan an ce ya rabu da Allah bai damu ba to dan a gwada a ga waye wa'annan waye wa'ancan wa ma yu'allimani mala'ikun nan ba sa koyarwa min halin daya ba sa koyar da daya wato ana an ƙara min a mafroi asali wa ma yu'allimani ahadan aka ƙara min dan ƙara ƙarfafa wato magana bayan da za a su koyar da wani tsafin nan hatta ya ƙura da ku sai sun faɗa masa nusan nan su masa nasiha inda ma na hana fitna to ka ga mu jarraba ce baliyatun jarraba ce daga Allah zuwa ga mutane Allah ya aiko mu ne don mu jarrabe su da koyar da tsafi wanda ya koyi tsafi to ya kafirta wanda koya ba koyansa don tsoron Allah to wannan ya zama mummuni kana ta kafur kakka da ka kafurta bi ta'allumihi da cewa za ka koyi tsafi aw bi itikadi jawazi ko da kudurce halaccin sa wal amali bihi da cewa ayi aiki da shi fa in aba illa ta'lima in duk bayan nasihan nan da suka yi masa yace shi ya ji ya gani a koya masa ya ƙi yadda da kome sai dai cewa a koya masa Allah ma wasan nan da sai su koyar da shi bai ta Allah muna min kuma sai su mutane masu koyan tsafi su koya daga mala'ikun nan ma yi fari ko na biyi abinda za su iya amfani da shi don su ga sun raba bayanan mari tsakanin mutum wa zaujihi da abokiyar zamansa matarsa da an yi bai iya gugura kullum ilal ahad shi ne ya zama kowanne a ciki ya zama yana yakin daya ko bi an yi baggara bi an yi baggara kullum ilal ahal ta fuskar aƙiyar da kowanne zuwa ɗaya ɗaya wato kowanne mijin ya zama ba abin da ya ƙi jini a duniya irin matar ita ma matar ta ji a duniya nan ba abin da ta ƙi jini irin mijin nan nata ba haka ya zo musu ba ne da wani abu a don tsafin nan kawai kamar fa'ala zalika wanda ya aikata haka au mashtamala ala kufrin ko abin da yake ya kunshi kafirci wata wata zalika bai bayyana shi wannan ya zama ya tabbata da hujja hukuma bi kufrihim ya hukunci da kafircin sa kutila hukuncin sa a kashe shi ana kashe matsafi in kana muta jahiran bihi idan dai ya fito fili yana bayyanawa cewa shi baya shayin uban kowa tsafin zai yi wa maluhu dukiyarsa fai'ul ta zama bai shirmani ba za a ba magadansa ba sai fa idan tubaye idan yotar tubaye to wannan za a kashe shi saboda tsoron kai ya koma in ji wasu malaman ko kai a boye to amma a sannan in tubaye dukiyarsa za a barama ga magadansa wa in kana yukhfi wa in kana yukhfi in ko zama yana koye shi fazin da kuntuwan ya zama zindiki ku za a kashe shi wato yukutalu akwai yukutalu a nan yukutalu za a kashe shi wala kubalu taubatu ko ya ce ya tuba ba za a karba ba wa maluhu amma kuma dukiyarsa liwara satihi za a ce na magadansa ne za a ba magadansa ko da ya ce ya tuba a wannan hali ba za a karbi tuban nasa ba to don hukuncin zindiki shi ne cewa a kashe shi ba za a karɓi tubansa ba وهو الذي يسر الكفر ويسر الإسلام yake ɓoye kafirci yake bayyana musulunci domin shi ma wannan da yake ɓoye tsafin yake yin tsafin a ɓoye kamar yana ɓoye mana kafirci ne yana bayyana musulunci wa mahu su matsafan nan wato aka yi wata hikaya bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallama wata mace ta zo hankalinta a tashe ta ce ita ta zo wajen manzo ne ai manzo Allah ya karɓi ransa menene ta ce to ita ga abin da ya faru gare ta wato an faɗa mata in tana so ta koyi tsafi to ta je babila wajen haruka da maruka ɗin sai je ta same su a ɗaure ta faɗa musu suka ce ke baiwa Allah kake koya wannan abu in kin koya mako abu mummuna ne sai ta ce a ita dai a koya mata to in so kike ki koya ki je can za ki ga wani waje ki fitsari a wajen in yi kin fitsari ki dawo sai a faɗa miki ya za ki ringa yin tsafa da ta je ta ga wajen sai ta ji tsoro ta firgita ta kasa fitsari ta dawo ta ce da su tayi suka ce da ita me kika gani ta ce bata ga komai ba ta ta hake ba ki koma in dai so kike amma in kin gane ki tuba ki koma kake koya ta ce ai ta dai so take to shi kenan ki je ki ta je har sau uku ana haka da ita a na ukun da ta je ba sai ta yi fitsari ba tana fitsarin sai ta ga wani mutum ya fito daga farjinta a kan doki a su kwane ya waje a gudu ta dawo ta faɗa musu ta ce ta je ta yi tsace me kika gani ta ce gashi yau wato wannan yanzu kin yi wannan kin ga abin da ya fito din nan imani ki ne yanzu kin rabu da imani gaba ɗaya kin gama rabuwa da imanin ki gaba ɗaya ka ce da yanzu duk abin da kike so in kin ce yi kaza haka ɗin sai ki ga yayi yake nan ya zama ta ce in ta ce a waje waje ya fito da ciyawa sai ya fito in ta zuba a tsiri ta ce irin nan ya fito nan take sai ya fito ta ce ya nuna nan take sai ya nuna ta ce amma abin ne ta gano cewa ba daidai ba ne take so ta tuba shi yasa ta zo wajen manzo nan ga shi ba ta rike shi ba sai aisha ta ce da ita wani a cikin mahaifanki yana nan da rai ko kuwa sai ta ce ita duk mahaifanta sun mu to da a ce wani a cikin mahaifanki yana da rai da sun ce ki koma ki ta biyayya ga wannan ko wannan zai zama sababin a yace miki amma yanzu ni ban san me wata amsa zan baki sahabbai gaba daya aka rasa wanda zai ba ta amsa kowa sai ce shi dai bai san me zai faɗa mata ba shi ne wani cikin tabi'ai ya ce kaga tadar da mutane na kirki nemo ne yanzu ta zo ta same mu aya kuzo wani zai kira sai ce ke zo a baki amsa ruzon ya zaki katar da mutane wanda suka san Allah sai ya sa ba da amsa yake ba su tsoro a lamarin Allah maganar addini suke jin tsoro kar su shige ta ba bisa hujja ba irin mu ne ta tarar aida ne ta samu amsoshi eh na ta samu amsoshi to wama su wata fannin aiki zaharatu wata fannin da su zamo bai wari na lihi masu cutar wani ba da zafin mina hadin ɗaya ba za su yi cuci ɗaya ba da tsafin nan nasu illa da iznillah sai fa da yardar Allah bi iradatihi da nufin Allah da kwanan yin sha Allah ya bayanin cewa nin ɗin za a dace amma a can bai bayani ba haƙƙinsa da a can ya fi dacewa ya bayani ƙa'idar malaman tafsiri in sun zo wani abu a ƙur'ani inda aka fara karo da shi to a nan ne suke tsayawa su bayanin in sun bayanin a nan a gaba ba sai sun yi ba amma dai ƙa'ida sukan yi ne a farkon inda ya fara zuwa a inda ya fara zuwa a nan da sukan tsaya su bayani sun san wa mayu alimani min halin ta gabata haka to da a nan ya fi dacewa a ta yi bayanin cewa min ɗin za a dace illa bi iznillah sai fa da nufin Allah sai da nufin Allah bi iradatihi da nufinsa domin kowane abu layu a fi gairihi baya tasiri a wani ba wani abu da yake tasiri a wani la tasiri da shay'in min al-ka'inat ba tasiri ga wani abu cikin abubuwan halitta bari mai tasirin shine Allah shi kadai yayin sabubba ba wai da sababin sabubban bane in Allah ya nufi wannan ya zama an yanka shi ba sai da wuka ba ko ba wuka sai ya yanku ko ba wuka sai ya yanku to shi yasa wukar kawai zarar sababi ce ba sai da ita bane yankan zai afko wai ta Allah nuna su mutane suna koyan bayan abin da zai fice su lahira ta lahira wala ya faru abin da ba zai amfane su ba ko sai shine tsafi shine tsafi kuma wannan ko da ke ana magana kan tsafi ne ya haɗa abubuwa da yawa da yawa za ka tarar mutum ya kofa kan koyan abin da a lahira cutar su ne da mutum ita kokari a ce ya iya wasan kwaikwayo ko ya iya gwal ko ya iya wani abu amma bai gama sanin sharuɗan sallah ko rukunan sallah ba yanzu wannan me ya koya kenan da abinda za ka koya zama baka koya abinda za ka kubuta a lahira ba ai an faɗi babban faɗuwa abinda za a koya a tsira a lahira tsira na har abada shine abin koyo ba a ce a bar kowane ilimi ba duk ilimi daidai ne a tsira a koya amma dai kowanne da ta samartaba kowace da ta samartabar ba daidai ne a gabatar da koma baya a kyale maɗaukaki ba walakar alimu wallahi hakika yahuda wannan sun san ail yahudu yahudawa sun san zamanin sharahu wanda ya sai tsafin nan itarahu ya zaɓi tsafin nan madala kitabin lahi a maimakon littafin allah malam filayar min hada ba shi da wani rabo a lahira nasibin ba shi da rabo fil jannati a cikin aljanna nan ma dai min ta sake zuwa za'ida wato a nan kuma ta zo ne za'ida a mubtada halakun din mubtada ne na hudin shine labarin nasu halakun shine mubtada wala wala bi sama sharabihi anfusuhum wallahi abinda suka ba da kawunan su suka karbo wato haitu auda balahumun na ko wani abu yayi mun abinda suka karbo wa kawunan su a maimakon su abin da za su sami tsera a ba su wannan ba gaske abin da zai ja musu faduwa su ja musu a halaka madawwamiya to wannan abu na su ya yi muni abin da ya wajabta musu da woma a wuta laukanu ya alamu da a ce sun san zalika haka ba ta alamu da ba su tsaya sun koyi tsafin nan ba rashin sanin abin da zai je ya zo shi yasa har suka koyi tsafin ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم لا يعتبت الشيء رسول آمنوا ثم بعد اغتياب النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو قرآني واتقوا da ce sun ji tsoron ikamar lahi azabar Allah bi tarki ma'asi ta fuskar barin saban Allah la usibu to da sun yi haka da an ba su lada dalla alaihi la masubatu la masubatu shi ya shirar a kansa wallahi lada sawabul lada min indillahi daga wajen Allah khairu ya fi musu min ma sharrihi amsa daga abin da suka ba da kawunan su suka karbo abin da suka sai da kawunan su da shi naukan yalan da ce sun san annahu khairun cewa haka din ya fi musu da ma asalu da tasbibi ta wannan amfani na duniya ba a laifi a kansa ya
أيها الذين آمنوا لا تقولوا واعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا وإن تكموا منه farkon kira da ya zo ga mummunai da cikin ƙur'ani da ya zama kira ne gare su a cikin lalle su tsaya su kula da matsayin manzo sallallahu alaihi babu imani ga duk wanda yake bai san inda zai fito ƙara ba sai a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wajen wasansa ba daidai ba ne a taɓa janibin annabi ta kowane ɓangare ba daidai ba ne ka ce za ka dafa niswa annabi sallallahu alaihi wasallama ko zuriyarsa ko matarsa ko wani nasa da abin da yake nasa ka ce za ka taɓa ai an yi ba daidai ba nan ko a dubi dangantakar wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da aka ce na annabi ne sallallahu alaihi wasallama to a kame baki daga gare shi kowane hali kar a ce za a taɓa shi dan ko taɓa shi sai ya zamo taɓawa ne da dalibin annabi sallallahu alaihi wasallama abu jahal ayoyi da yawa na qur'ani sun zo da nuna mummunan makomansa da cewa babban maƙiyi ne na Allah babban maƙiyi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam amma bayan da aka kashe shi bayan da ɗansa ya kire matuye musulunta wasu suna magana a game da shi yanzu Allah ya ce da su la tuzul a haya a disabil amwat ba daidai ba ne ku ci mutuncin waɗanda suke da rai ta fuskar ku ce za ku zage ko za ku taɓa wanda suka riga suka mutu abu jihar ɗin nan ya riga ya mutu in ma me yai ya koma ga allah to amma ga ɗansa ko ka taɓa shi ai kun taɓa ɗan ko ka taɓa shi kun taɓa ɗan shi ya sa ke na ashe da wanda yake ya danganta ga galibin annabi sallallahu alaihi wasallama to haƙƙin duk wani musulmi ya girmama shi ya sa malamai suke cewa duk wanda ya taɓa wani a cikin mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi wani matsayi wanda bai dace ba to za a ɗauka cewa haka ɗin da ya fita ne daga addini man ƙara fi du'ahu rabbi yuhriqu umman nabi kafirun yuharraqu wanda addu'a sa yace wai Allah subhanahu wata'ala ga mahaifi annabi da wani matsayi mummuna to wannan kafiri ne hukuncinsa ba kawai a kashe ba in ma an kashe a kona shi don wannan ya zamo isna ga duk mai son ya saki baki a jarabin annabi wa man ya kul tunnari walurin nabi fa za ka kubrin bittifaƙin nasari wanda ya kira mahaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai yana wani matsayi mummuna a lahira to malaman masabar imam malik gaba ɗaya sun gama akan cewa wanda duk haka ya kafirta wa sabbu najlihi man istahaffa bi haƙihi zan da katulla ta hafa zagin iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam an ce wannan duriyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne ce zai zage shi to wannan zindiƙanci ne wanda yake ba aboye ba ba abu ba aboye ba an san ko hukuncin zindiki shine cewa yuqtalu zindiqu walau ba. to ya ayyuhal ladzina amanu ubangiji yace ya ku wa'anda suke mummunai la ta ƙoli na biyan ra'ina kuke da anar sallallahu alaihi wasallama saurara mu amurin umarni ne daga mura'a ta sauraro ko lura ka lura da mu ko ka saurare mu sahabbai da can suna faɗar haka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ke nufi ka kai mana sannu sannu tulaikinu na bihi a cikin abin da kake laƙana mana shi dan mu samu mu fahimta asali al-yahudu zalika sai yahudawa suka ji wannan shi ko ra'ida dinnan a lokar yahudawa zagi ne humiki ma'anarsa wawa in an ce ra'ina wato wawa daga raƙuna sai suka ce yahudawa muhammadan da sai zan faɗi bakan magana ga manzo sai mu dinga faɗa sirran a goye amma a yanzu tun da ga dangi ga wanda suke mabiyarsa ma suna faɗa masa maganar da take ba daidai ba nu'ulinu mu ma muna da damar mu bayyana kenan sun kasance suna faɗa haka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma su ringa dariya shi ya sa aka hana mummune daga gare shi wannan wato aya tana cikin dalilai da suka zo a ƙur'ani akan aiki da sabbin zara'i abu ko da daidai ne su da sabai da suke faɗa ra'ina suna faɗa ne da ma'ana kyakkyawa amma kuma ya zamo ana iya saduwa da haka zuwa a faɗi maganar da wata ma'ana mummuna aka ce a bari shi ya sa kenan yin aiki da sabbin zara'i toshe kafa zuwa ɓanna duk wata kafa da in ta zamo an batta a buɗe wani zai iya binta ya aikata ɓanna to ko da asali ba za a ce sai an toshe ta ba don kanta amma duban haka ɗin sai ya sa a ce a toshe ta ɗin sai a ce a toshe ta don kan wani ya zama ya yi ɓanna to a shi ya sa wasu abubuwa wasu kunce-kunce da yawa da sahabbai suka ai suka zarta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama suna kula da irin waɗannan ka'idojin wanda a gabansu ne aka shimfiɗa irin waɗannan ka'idojin ya sa wani daga baya zo ya ce ai sun yi istihadi ne sun yi banna a istihadin nasu ko sun yi kuskure a istihadin nasu to shine bai fahimci musulunci ba musamman abin da yake ya zo da kamar ijma'i daga gare su ko jab yake da a ce ijma'i ne kamar misali a ce sai na umar da rila ta alahu a zamanin sa yayi kunki da cewa ai kaza wanda an san da can ba kaza din ake ba kuma a cikin gaggar sahabbai ba wani da ya tashi ya ce masa a umar ba haka abin yake ba ko khalifa ba haka abin yake ba wanda an san da abin da yayi akwai yawa wasu abubuwan da ya amma da suka ga cewa ai ba daidai ba ne istiharinsa ba daidai ba ne nan take a gabansa suka tashi suka ce masa ba daidai ba ya yadda kuma ya yadda ya yi hukunci da cewa a iyakance sadaki amma a nan take yana cewa kai ya sauke jin wani ya yi aure ya ba da fiye da kaza a sadaki wata mace ta ce haba ya amiral mumini na magana ta zamu ko magana Allah Allah ya ce wa ataitu mu hidayahun nan in tsaran falata wa zumin hushaya an magana kin tsari kai zaka magana cewa dirhami 500 kai zaka magana dirhami 500 cewa kada a sake haura wannan magana ta zamu ko magana Qur'ani sai na Umar ya bada kai yake kullukum afqahu min umara hatta al-ajaiz dukkanin ku kun fi umar ilimi har tsofaffi ba ba magana da yake ya zartar a gaban sahabbai ba wani a cikin su a nan da ya tashi yace da gyara sai kuma wani ya zo daga baya ya ce shi ya hango gyara kaga ya kamata wannan abinci ta fahimtar kwan akwai dalilai da yawa akwai hanyoyi da yawa da ake bi a kai ga gano hukunci kuma abin ya zama ijima'i ya auku a kan sa'ai daga baya an toshe kafa ta duk wani mai wata da'awa domin jama'a malaman musulmi gaba ɗaya ba za su gaba a kan cewa sun zo da abin da ba daidai a addini ba ta yiwu malami ya faɗi maganar da ba daidai ba amma a ce duk malamai na lokaci sun gamu sun faɗi magana da ba daidai ba wannan ai ba zai yiwu ba Allah ya faɗa min man halaka na ummatun ya haduna bil haqqi wa bihi ya'diluna ko yaushe a cikin halittar mu za a samu masu nuna mutane daidai wanda koyaushe da shi za su yi hukunci da haka su yi hukunci to wa kulu ku ce badalahu a maimakon faɗin kura ina unzurna ya rasulallah ka saurare mu ai unzur ilaina kai sauraro gare mu da annahu la yaqbalu talbiyata da wannan kada zauna din ba ta karbar rikitarwa wasu ba u saurari ma tun waro na bihi abinda ake umarta ku da shi sama a qabul irin ji na karba irin ji na karba wala ke fi na azab na lim lalle ka azaba mai matukar radade ta tabbata ga kafirai bita haunin rasuli da wulakantawa ga manzo wasu biyu ko faɗa masa bakar magana wanda ya nuna duk wanda ya wulakanta da manzo a she kafiri ne kenan ko mai faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam bakar magana azaba mai radadi nan fa'ilu ya zo da ma'anar mufi'ilu ne fa'ilu yakan zo da ma'anar fa'ilu yakan zo da ma'anar maf'ulu yakan zo da ma'anar mufi'ilu yakan zo kuma da ma'anar mufa'alu da fa'ilu ya kan zo yana daga zuwan fa'ilu da ma'anar mufi'ilu faɗin amrin ma'adi kare da yake cewa a mai rahanata da sami'u yau an rukuni wa asali hujjugu to anan sami'u yana nufin musumi'u musumi'u fa'ilu ne ya zo da ma'anar mufi'ilu to a kusan a mugule mai radadarwa shine wuta wannan a ta kunshi dalili cewa a duk abin da akwai rikici a cikinsa zuwa waninsa shi yasa hadisin nan tabbatacce ya zo da ma'anar ayan ne da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abin da zai zamo kai kanka in kai kana tunanin daidai ne ko ko ba daidai ba to ai haƙƙinka ka kyale shi ka zo da abin da kai kanka in kayi ba za ka zo kana tunanin daidai kai ko ba daidai ba wato wa'anna sabbar rasuli kuma ayan nan ta kunshi cewa zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuro kafirci ne sai ya sa malamai da yawa musamman a malikawa karfe zuwa cewa ai wanda ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya tuba ba za a karbi tuban ba za a kashe shi لا يود الذين كفروا الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا يود الذين كفروا معنانا ككافرين من أهل الكتاب daga cikin waɗanda aka bai wa littafi kamar yahudu ko nasara waɗanda musulki ne kuma masu bautar gumaka masu tarar da wani da allah min al'adari a cikin larabawa to ba sa san ba sa ƙaunar an yi nazara alaikum min haif su ga wani alheri ya sauka gare ku su ga an sauka muku da wani alheri nan gomin ɗin an kawo ta ne za a da a cikin na'ibul fa'ili khairin ɗin nan na'ibul fa'ili ne da asali an yi nazara alaikum khairu wahayi su ga an sauka muku da wahayi mai rabiko daga wajen ubangiji ai babban alheri ga bawa shine a ce masa e ko bai ba gata da ake wa bawa irin a ce e ko bai domin wanda ya isa ai shi ne ake ce masa e din ko bai wanda bai isa ba ba sai zira masa ido ba aka ga nuna wanda bai isa ba ne yasa babban gatan bawa a ce e ko a ce bai to su yahudu ko da nasara da kuma mashirikai ba sa son su ga ko musulmi kuna karɓar irin wannan ga sha yanzu musamman yahudawa sun yi nasara a kan da yawa daga musulmi wajen nuna musu cewa yau ai daman tsayawa bin tsarin nan na shari'a tsari na addini ai ko ma bayan ai a sakan ma mara ka saki jikin ka kai aiki da yancin ka kuna da yanci kai ba kana da dama ka hanga eh kowane hange za ka yi tare da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani in ba dan batar da mutane ba amma a ta yi a toyincin ɗan adam ne toyincin ɗan adam ne a ta ƙarfafa haka wanda kuma wannan aƙida ta shiga cikin zukatan da yawa wanda suke musulmi ne amma gani suke da yawa tsare-tsare na addini kamar rage musu dama ce ta rayuwa to ga abin da ya kawo haka sai suna yahuda wannan su ne wa musulmi hasadar biyayyar musulmi ga aikin Allah ta baraka wata ala so sun san da mun ba za su ba aikin Allah ba sun san aikin Allah ne amma ba za su ba ya sa musulmi da za ta yi su bi to ake ta kokari sai an ga an raba su da bin aikin na ubangiji wallahu hasada lakum suna yin haka ne ko dan hasada gare ku wata da kuma kudircewar da suka yi annahum a haƙo bil wahayi minku cewa su suka cancanta a ce wahayi ya saukan musu fiye da ku wato min rabbikum din bar ita ce da shadda da kisar da sai zama a karkashin a ita karkashin shadda kenan da rubutu ran ma ita ma da shadda ko ya sa wato masu rubutun ya kamata wajen rubuta nasu qur'anin su bi yanda ake rubutun musaki su bi tsarin rubutun musaki wallahu ubangiji ya ta su rahmati yana keɓantar manya sha'u wanda ya so da rahama ta sa nubu watihi an nafta ta can yana keɓantar wanda ya so da haka ita an nafta ta Allah baiwa ce daga wajen ubangiji yana ba da ita ne ga wanda ya so ba wani abin da ba wa zai a ce wai saboda wannan abin ya cancanci a bashi an nafta ina annabta ba ita sabinta ake ba walam takun nubuwatun muktasaba walau raqa fil fari ala aqaba bal zaka faralul lahi yutihi liman yasha'u jalla Allah wahibul minan yanda sai dai Ibrahim Zakani yake fada a jawhar tauhid ubangiji yana ke bantar wanda ya so ne da annabtarsa sai wanda Allah ya so shi zai ba annabta yanda a can a cikin suratul zuhruf ake fada ga masu cewa yau in ma aike za a yi daga Allah sai a ce wannan za a aiko ga manyan mutane a makka ga manyan mutane a ɗa'ifa ba za a aiko ɗaya a cikinsu ba wa ƙalu laula nuzula hazal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ya musu rabbi yace ahun ya suna rahmata rabbik za ka sauna mai nan mai shi ta wula ta duniya yanzu su ne za su raba rahmar Allah kai kana mutum mahaluki ka ce kuma wai kai za ka ce da Allah ga yadda zai ga wanda za ba baiwa ai ba daidai ba ne shi yasa kuma duk mai inkari ga wani a cikin bayan Allah wanda Allah ya ba shi wata hususiyya don baiwarsa to ya bi tsarin wannan yahudawan ne da nasara da mushrikan da aka faɗa in Allah subhanahu wata'ala ya baya baiwa bawansa wata hususiyya baiwa ce ta Allah wani kuma ya zo ya ringa ya za a ce an ba shi min zai hana a ba su tun cikin sabai ma wa ya ce haka yayin sabai ma ba su ce sun ga annabi wa zai ga sun sai wani daga ba zai ce zai faɗa mana haka ya fi su ne a yau bai wace ta Allah sai ka hana Allah kuma ya baiwa ga wanda ya so eh ai ta ai eh ba cewa aka yi dan an ga manzon Allah ya ga zatan an fi sahabban ba ai ba za a saka da sahabbai ba ba balu na mahum كما قال شيخنا كتير القطات ما أدبي بنميلة duk wani abin da za a yi ma in an kwatanta da matsayin sahabbai ai kamar gudun tsuntsun da ake kira ruwa ne da tafiyar kiyashi da irin saurin kiyashi kan ya kai bakin lungun nan tsuntsun da ake kira ruwa ai saba kan saba kasar da ake kira kan to shi ya sa matsayin saba ai yana nan gare su amma kuma rana ta Allah ina ba da ita ga wanda ya so Allah ta sura miki man ya shan ta miki bata wanda ya so da rahamarsa wa kofa mu shi ya sa sai bi ibnu baba da yake bayanin ɗarika shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa cewa ai ita kanta ka gane ma ɗarikan nan karama ce duk wanda ya da ɗarikan nan ta tijjani ya samu wata karama babba wa fahamuha karamatun fasaddiqu kalama rabbina ala wa yahdqu ayo da sana ai wata karama ce babba ko gaskata maganar ubangiji da yake waya halku ma la ta'lamuna in an yi tafiya an yi tafiya irin wanda kuka sani Allah kuma ya iya kawo wani abu wanda ya huce karfin sanin nasu sai ya da isa bane koko dole sai iyaka yanda ko kuka sani ko iyaka yanda ko kuka tsara haka abu zai tafi ina wallahu zul fadl azim ubangiji ma abokin baiwa ne mai girma Allah ya mana baiwa ta Allah ya mana baiwa
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبقنا سبعة